الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamini Islamic Foundation a yau muna ranar 27 ga watan Ramadan shekara 440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 1 ga watan 6 2019 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi kamar yadda muke roƙonsa ya biya mana bukatunmu na alkhairi ‘yan uwa da suke bukatan addu'o'i a kowane ɓangare na rayuwa muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi wayanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu Allah ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu Allah ya gyara halayen mu Allah ya gyara halayen samarin mu Allah ya gyara halayen iyalan mu wayanda suke neman tada zaune tsaye suna ganin tada hankalin bayin Allah shine cin abincin su in za su gane Allah ya sa su gane an bara su gane ba Allah ya murkushe su Allah ya hutar da bayinsa daga sharransu duk wanda yana ganin wannan ita ce hanyarsa ta cin abinci Allah ya mana magani shi shugabanninmu Allah ya datar da su ga dukkan alkhairi Allah ya ba su lafiya ya ba su kariya kyakkyawar manufa da suke da ita a cikin al'umma Allah ya ba su iko waɗanda suke nufin su da sharri kuma Allah ya mayar da sharrin su a kansu Allah muke roka ya sa albarka cikin daminan da yake ba mu walhamdulillahi rabbil alamin za mu tashi akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda a cikin suratul zumar aya ta 38 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la'in sa'altahum خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عذاب ويحل عليه عذاب مقيم anan kuma Allah madaukaki yana mana bayanin halin itirafil mushrikin bi tauhidillah wa khalqi kauni li ajzi alihatihim wato itirafin da mushrikai suka yi sun tabbatar wa kansu sun yarda cewa Allah shi ne kaɗai mai halitta ba wanda yake samar da halitta in ba Allah ba wannan ya nuna musu cewa ababen da suke bauta waɗannan kasassu ne gajiyayyu ne ba sa iya mallakan komai Allah ya ce wala in sa'altahum kuma lalle wallahi idan da zaka tambaye mushrikan nan ka ce da su man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasai wa ya halicci sama da ke ɗauke da rana da wata da taurari wal'arda da ƙasa da take ɗauke da mutane da dabbobi da duwatsu da koguna an sanda za su baka la ya kulun nan lalle wallahi za su ce Allah ne ya yi su idan ko kun yadda Allah ne waɗannan halittun to ina ku ina bautawa waɗannan abubuwa ai wanda ake bautawa neman abu ake yi a wajen shi ko neman ya kare ko neman ya baya to ga wanda an gwada an gani ko kuma an gani tun kafin a gwada amma nakun an gwada ba a gani ba ta ya za ku bar wanda gashi kun ga halittinsa kuna cewa shi ne ya yi amma ku je ga wanda ba ku taɓa gani wani abin da ya halitta ba ba ku taɓa gani ni'imar da ya bayar ba kawai duk wani abu da makhluki yake girmamawa wanda ba Allah ba wannan abun fa a zuciyar kai mai yi din ne amma shi din baya da wannan tasiri na fata an fahimta duk abin da mutum zai girmama ya bashi matsayi ko mutum ne ka ce wannan mutumin shine kaza ka bashi matsayi wannan matsayi a hakikaninsa bayi da shi a zuciyarka ne kake jin shi da wannan abin hakan nan gunki da mai gunki ke bautawa wanda zai ce zai bashi arziki ko ya bashi kariya yayi kaza yayi kaza abin yana nan a yadda yake bai motsar da zaunanne bai zaunar da motsatse iyaka a zuciyar mai abin ne yake cewa wannan shine ubangiji abu kaza wannan shi zai bani arziki wannan shi zai bani kariya wannan kuduri ne na zuciyarka imaninka ne da ya ta'allaka ga abin amma a hakikanin abin da za ka ajiye shi kamar yadda annabi ibrahim ya ɗauki gatari ya je rusa gumakan mashirkai kaga gumakan ba abin da suka tare da suna iyawa da sai su hana ibrahim su kare kansu kansu ma ba su kare ba ya za su kare wanda zai bauta musu kuma ai za ka bauta wanda za ka bauta ne don wata ni'imar da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malamai suke cewa tauhidin rububiyya mustalzimin da tauhidil uluhiyya kadaita Allah a cikin wannan halittan wa halicci samai wa halicci ka sai za a ce Allah ne to shin wanda yayin wannan ba za ka gode masa ba wa ya samar da kai Allah ne ba za ka gode masa ba ko riga mutum ya baka ai za ka gode masa balle ya samar da kai din kanka jikinka da ruhinka shi ya samar da kai gode masa shine bauta masa da kadaici shi ne anan Allah ya ce idan da za ka tambaye su wahalici sama da kasai la ya kodun Allah sai Allah ya ce ƙulce ne da su a fara'aitun shin to ku bani labari mana mata da una min dunilla wa inna ababai da kuke ambatansu kuna bauta musu koma bayan Allah in arada ni Allah bi dharri idan Allah ya nufe ni da wata cuta Allah ya dangana wa annan abin ga zatinsa bai dora musu ba don ba za su iya ba Allah ne mai kawo ciwo shine mai yayi in aradani Allah bidurri idan Allah ya nufe ni da wata cuta rashin lafiya talauci matsala dai ta rayuwa kowane iri hal hunna kashifatu durri shin waɗannan gumakan za su iya su yaye wannan cuta ko ciwo ko talauci da Allah ya daura kaga ana Allah ya kira su da sunan mata don tahqiran lil asnam hal hunna bai ce hal hun ba shin su innan gumakan nasu masu kama da mata lata da uzza da manata da waye ko shin za su iya kashi fatu durri su yaye wata cuta da Allah ya kawo in ko kuma ba wannan ba au aradani bi rahmatin ko kuma Allah ya nufe ni da wata rahma ya saukar min da lafiya da wadata da kwanciyar hankali idan gumakan nan ba sa so hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya rike rahmar da Allah ya aiko idan ba sa yin ɗayan bin nan to ba su cancanta a bauta musu ba wanda ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya tare cutar da za ta zo ba ba za ta iya tare wata alfarma ko rahama da aka kawo maka ba sannan in ka nemi a wajen shi ba zai baka ba yi da kafan da yake tafiya ba yi da idon da yake gani alahum arjulun yamshuna biha na'am am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha basu da ko daya abinda baya da ido baya da hannu baya da kafa baya da kunnen ji bai cancanta a ce za a nemi abu a wajen shi ba wanda ma yana jin hakan inda makhluki ne bai cancanta ba domin yana da farko kuma yana da ƙarshe shine Allah ya ce au aradani bi rahma ko kuma Allah ya nufi ni da rahma hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya su rike rahmar Allah ba su iya ba kul ka ce hasbi Allah Allah madaukaki ya isa mu alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara cikin abin da nake sannan kuma ba ni kadai ba na'am alai na'am hasbi Allah Allah ya isar min alaihi akan Allah ne ya tawakkalul mutawakkilun masu dogaro za su dogara at-tawakkul ni'ima ce daga ni'imomin Allah babi ne na tauhidi amma wanda ya same ta ya samu ni'ima idan kana da tawakkuli shine ka dogara ga Allah akan abin da kake nema ko abin da kake gudu in ya same ka Allah ne rubuta in bai same ka ba dama bai rubuta bar ganin wasu suna kulla ma sharri bar ganin wasu suna son ka da alkhairi dukkansu halittu ne na Allah son ka da alkhairi fata su kai maka amma mai haƙaƙa maka wannan burinsu Allah ne haka in suka ƙika in ƙin mutum ne zai sa mutum ya kasa aiwatar da abin da ya zo da shi da annabawan Allah ba su iya ba amma Allah da ikonsa da ya ba su kariya sun zama mutawakkiluna ala Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha fakiduni jami'an thumma la tunzirun sanad ku yace inni tawakkaltu ala Allah saboda haka idan mutum ya samu tawakkuli ya samu garkuwa duk abin da aka yi Allah ka dogara da shi amma tawakkuli ma al'akhzi bil asbab tarik da rike sababi kada ka ce ni ina tawakkuli ka zo ka bude kofar gidanka ka kwanta bacci a zo a sace maka handset ka ce to ai ai tawakkuli ne a a wannan tawakkul ne ba tawakkul bane annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya bar dabbansa a bayan gari ya shigo annabi ce na dabar ka na bata waje ka daure ban daure ba yace a tawakkuli yace a aqilha wa tawakkal je ka daure dabbar ka din sannan ka dogara ga Allah annabi ne yake madan haka kana da mota kar ka bari a buɗe ka ce ina tawakkuli ka kulle sannan kana tawakkuli Allah shine zai kare motar ka ba makullin da ka kulle ba ai akwai mastaki amma in kana da tawakkuli in Allah ya kare mai mastaki din ba zai ma tuna da motarka ba balle ya sa wannan shine ake so bayi su zama suna da shi to anan akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajrihu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah sai annabi ya ce wa'alam ash-shahid ka sani annal umma ita al'umma in an ce al'umma ba ana nufin mutanen gari guda ko ƙasa guda ko anguwa guda ba al'umma da dukkan aqidunsu da dukkan kaidinsu da wijtama'at al'umma da za ta haɗu gaba ɗayanta na farko da na ƙarshe gaba ɗaya idan al'umma suka haɗu da wijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayk ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya cutar da kai da shi al'umma gaba daya ba in suka taru za su cutar da kai kai dai dai ne duk fasahar ka duk tunaninka duk karfin ka sarkin yawa yafi sarkin karfi tare da yawan su da suka fi ka karfin Allah ya fi su karfi idan da za su haɗu don su cutar da kai ba su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta sannan haka idan suka haɗu ala an yadhuru ka bishai idan da za su haɗu don su cutar da kai da wani abu nabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yadhuru ka illa bi shay'in karka tabahu Allah alayka ko na'am an anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka na'am idan suka taru su amfane ka da wani abu lan yanfa'uka illa bi shay'in karka tabahu Allah laka in za su baka ba su baka ba sai abin da Allah ya baka Allah ya baka za su baka sun baka ne don Allah ya baka haka in suka taru su ce za su hana ka shi ne lawita ma'ala'in ya duro ka ke in sun cutar za su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta haka zai same ka me yasa hakan ya ce rufi atil akla wa jaffatin su alƙalami na rubutun ƙaddara an ɗaga an riga an rubuta an ɗaga takaddan da an rubuta kuma ta bushe ta wadda ta bushe ba za ta gogu ba sai da in Allah ya ga daman ya goge wannan zai goge don iradarsa da kudurarsa amma don mutane su za su canza ba za su iya canzawa ba kuna gani yanzu irin zabubuka da ake yi na siyasa me mutane gaba ɗaya sun manta da Allah ana ganin dabara ita take kai mutum ko ba shi ne tunaninmu ba idan za a yi zaɓe za a ce to ya za a yi ya za a yi a sayi zuwa ne ya za a yi a yi ballot paper na ƙarya ya za a yi inda ana ganin jami'ar da ba tamu bace za ta ci ya za mu yi mu tada hayaniya don kar a samu kuri'a a wajen wanda ma aka zuba bari mu ɗebi akwati mu gudu ko ana duk wannan dabarun a saye waye a duk wanda ana ganin yana da baki a cikin lamarin sai a saye shi don kar abin ya tabbata wanda kuma ake so kuma duk za a saya don a ga cewa ya tabbata to da wanda suka saya don ya tabbata da wanda suka saya don kar ya tabbata wallahi ba su da mithqala dharra a cikin iradan Allah idan Allah ya so wane zai shiga kuna ji kuna gani bakwa so zai shiga idan Allah ya ce ba shi bane zai shiga to kuna ji kuna gani kuma ba zai shiga in kuna so ku mika son ku ga Allah kar ku tsaya da son ku don ku ba ku san gaibu ba in ba kwa so ku mika kin ku ga Allah don ba ku san gaibu ba shi yasa addini ya koya mana baiwa Allah zabi cikin lamarin da muka sa istikhara duk abin da zaka yi ka baiwa Allah zabi yanzu da yawa muna kuskure waje istikhara na ga mace ina santa ta yi mun shikenan zuciyarta tana so sai in ce zan yi istikhara istikharan kuma ita nake so in yi raka biyun in yi addu'ar istikhara amma ni fa ita nake so in yi istikharan ni ita nake so sai in ji son yana karuwa a zuciyata sai in ce to ai shine da alkhairi don na yi istikhara har ana tabba malam na yi ta istikhara kuma har yanzu shine nake ji a raina a'a Allah bai ce ba annabi bai ce ba in ka istikhara wanda ka ji a ranka shine halal ko shine mai alkhairi ba a faɗi haka ba yiwuwan abin da rashin yiwuwansa gare ka shi ake magana kana son aure mata biyu ne uku ne hudu ne kina son aure maza biyu ne uku ne hudu ne a baiwa Allah zabi wanda aka ga lamarin ya fara tafiya da sauki to a yi fatan shi ne da alkhairi mai yiwuwa shi ne da alkhairi kar a yanke mun baiwa Allah zabi mai yiwuwa shi ne da alkhairi mai yiwuwa ga wacce kike so ko wanda kike so ko wacce kake so biyu ne mazan biyu matan biyu wannan kafi sonta amma wannan ma dai ba laifi da aka fara sai ka ji wacce kafi so din sai kana samun akabat matsaloli a cikin hanyar a ce kaza a ce kaza a ce kaza an ɗage an jawo an yi nisa an ana waina ka kai kuma ka bayo Allah zabi to karka dage ka ce sai ita kace to dama ni na bayo Allah zabi mai yiwa ba shine alkhairi ba sai ka koma ɗaya in ɗin ya tabbata to shine mai alkhairi Allah ba mala'iku ne za su zai turo ya zo su ja wanda muke so su sa a gabanmu wanda ba masu su ja su kai gefe ba haka bane imaninka da miƙawa Allah ya wadatar saboda haka duk abin da muke yi wato mu miƙawa Allah lamarin mu wallahi akwai kwanciyar hankali ciki shi yasa annabi ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair mumini al'amarinsa na da ban mamaki komai alkhairi ne gare shi me yasa saboda yana yana yadda da abin da Allah ya kaddara azabin da aka yi na farko na shugabancin ƙasa kun ga yadda Allah ya yi da yawa ai ba su yi tsammanin abin zai faru haka amma Allah da ya yi ɗin haka ya kasance amma tare da hakan kuma sai aka manta da Allah Allah ya ba mu abin da muke so maimakon mu bi da abin da muke so yadda Allah yake so sai muka bi da abin da muke so yadda muke so muka ɗauki duk tsammanin mu muka ɗaura akan makhluki wannan kuma kuskure ne mu miƙa damuwarmu mu miƙa burinmu a kan Allah wannan sababi ne shugaban ƙasa sababi ne gwamnan sababi ne waye sababi ne amma mai yi ɗin waye Allah idan Allah ya ce shi ne zai iya ta hannunsa Allah zai gudanar da abubuwa mai hana kai za ka yi wasu abubuwa ne a zamanka na bawa wanda bai san gaibo ba amma ƙarshen lamari Allah zai tabbatar da abin da ya ga dama ne a nan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ɗage alkalami kuma littafin ya riga ya bushe saboda haka ba zamanto muna da tawakkuli muna da yadda da abin da Allah ya rubuta mana tare da kuma muna iya ƙoƙarinmu cikin neman abin da aka yardar mana kada mu ce mun dogara ga Allah mun bar lamurra suna lalacewa alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna ulka ce da su ya qaum ya ku mutane na aimalu ala makanatikum Allah ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ku yi aiki ala makanatikum akan daman da kuke da shi akan halin da kuke ciki na dama da yalwa ku yi abin da za ku yi inni amil ni ma zan yi aiki a adaman da Allah ya bani a tafarkin da Allah ya shar'anta min amma fa fa sofa ta'lamuna da sunu za ku sani lamarin zai zo ya bayyana ku gane man ya'tihi azabun yukhzi wane ne azaba za ta zo masa wacce za ta bakanta masa rai azabar da za ta tayar da hankalinsa sannan kuma wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba mai dawwama za ta sauka a kan shi azabun yukhzi shine Allah ya daukaka addinin musulunci su mushrikai da suke jin haushin addini Allah ya ƙara bakanta musu lai a daukaka addinin musulunci wannan ma azabun yukhzi ne a kashe su a yakin badar a kashe su a yakin uhud a kashe su a ina a kama su da sunan ribantattun yaki sun zo sun haɗu ga yawan su musulmai kaɗan ne amma Allah ya daukaka musulunci wannan ma azabun yukhzi ne a duniya abin yana bakanta musu rai sannan kuma a lahira Allah ya ce wa hillu alaihi azabu muqim azaba da wamammiya kuma a kiyama tana jiransa na'am inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi bil-haqq faman ihtada fali nafsihi ومن ضل فإن إنما يضل علينا وما أنا عليكم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah madaukakin sarki yace inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil lalle mu ne muka saukar da wannan littafi akan ka ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wato mun saukar da shi ga mutane bil haqqi da gaskiya domin a bayyanar da gaskiya ga mutane su gane su bita faman ihtada duk wanda ya shiri zuwa tafarkin Allah madaidaici da kuma gaskiya bayyananniya fa inna ma yahtadi li nafsi ay fa hidayatuhu li nafsihi shiriyarsa ga kansa ne ba zai amfani kowa ba shine zai ci ribar waman dalla duk wanda ya bata an tariqil mustaqimi daga tabbarin tafarkin madaidaici kuma fa ismu dalalatihi yaudu alaihi zunubin batansa yana kan kansa ne shine fa man wa man ihtada fa inma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inma yadillu alaiha duk wanda ya bata yayi bata ne don kansa saboda haka mu yi kokari mu zabi shiriya kar mu zabi bata mu zaɓi mutanen ƙwarai su zama kusa da mu don za su taimaka mana akan bin Allah wa ma ana alaihim bi wakil wa ma anta alaihim bi wakina wa ma anta alaihim kai ya manzo sallallahu alaihi wasallam baka zama ba alaihim akan su wayannan da aka aiko ka gare su bi wakil baka zaman to lamini gare su ba bi mana bi mukallaf bi hidayatihim ba kallafa maka dole sai ka shiryar da su ba a isar da sako ne naka innama alaikal balagu wa alaina alhisab kai isar da sako ne naka amma bincike namu ne waye ya bi waye bai bi ba wannan aikin mu ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah madaukakin sarki shine ya tawaffal anfusa shine mai karban rayuka hina mautiha a lokacin mutuwa wa'annan rayuka na arabi qudrati wahdahu yaqbidu al-arwaha shi kadai ne yake karban wato rayuka na halittu in hina intihai ajaliha lokacin da ajalin su ya kare yani yaqta'a ta'alluqaha bil ajsami qat'an kulliyan zai yanke wa'annan rayuka daga jikunan da suke ciki yankewa na gaba daya wannan shine ya tawfal an kusa hina mautiha wallati lam tamut hakan nan wa yatawaffal an kusa allati lam tamut fi manamiha Allah shine kuma yake karban rayuka da wato basu mutu ba a lokacin baccin su kenan lafazin tawaffi a ammu min al-mauti shi yasa Allah ya ce da Annabi Isa alaihi salam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya anan tawaffi ma'ana idan karbe ka zan cika ka in karbe ka in daga ka zuwa gare ni wasu suna cewa tawaffi a can da mutuwa ne tunda haka ne ai ya mutu a'a gashi anan Allah ya ce ya tawaffal anfusa Allah shine ke karban rayuka hina mautiha a lokacin da ajalin rayukan nan sun cika wallati lam tamut wannan wawul atf ne zuwa ga wancan aikin baya haka Allah shine ke karban rayuka da basu mutu ba din ma fi manamiha a lokacin da suke bacci shi yasa ake cewa bacci mautun sughra karamar mutuwa bacci kenan al-mautul kubra kuma ita ce babbar mutuwa ran zai tafi sama amma ba tafiya kulliyan gaba ɗaya ba in kulliyan ne to shikenan shine mutuwa amma ba kulliyin ba Allah ya rike rayuka shi yasa mutum yana bacci ka zo gaban shi kana wasu abu ba zai ji ba bayya ganin ka sai dai in an tada shi ran ya tafi sama idan ajali ya cika a cikin baccin su kuma sai a rike wani ajalinsa a cikin bacci ne ya kwanta bacci zai ce to an jima ku tada ni ko kuma kar ku dame ni zan dan huta shikenan ka kwanta shikenan bacci ya dauke ka ran ya tafi ashe ajalin ma ya cika sai a rike an zo za a tayar ashe babu Allah sarki da ya kwanta ne ya cika cikin to Allah shi ne karban irin waɗannan rayuka to anan akwai abin tsoro akwai buƙatar kenan mutum in zai kwanta bacci ya kwanta da shirinsa shi yasa a cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna amsalta nafsi fa wa in arsaltaha fa hafazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah an ka karbi raina a cikin wannan baccin Allah ka je kanta ka gafarta mata in kuma ka aiko ta Allah ka kiyaye raina kamar yadda kake kiyaye bayin ka salihai kaga kenan ka kwanta da niyyar ko dai ka zarce ko ka dawo in ka zarce dama kai addu'a addu'ar bacci in ka mutu ka mutu akan musulunci in ka tashi ka tashi akan addini Allahumma salamta nafsi ilayka wa bawwatu amri ilayka zuwa ƙarshe saboda haka akwai buƙatar mu shiri in ka zo kwanciya ka yawaita istighfari ko zaka rage kayan tafiya zunubanka suna da yawa amma ka zo ka ce Allah ka gafarta mu Allah na tuba Allah ka yafe mu in ka kwanta ka kwanta kaya ba nauyi in ka tashi ka tashi kaya ba nauyi amma in ka wuce ba ba tare da ka istighfari ba akwai matsala Allahu ya tawaffal anfusahina mautiha Allah ke karban rayuka yayin da suke mutuwa mutuwa ɗaya ce sai dai ire-iren ta suka bambanta ma'ana yanayin ne suka bambanta amma zare rai abu ɗaya ne wani za a zare ransa cikin sanyi wani za a zare ransa cikin zafi wani za a zare ransa yana murmushi wani za a zare ransa yana ihu amma dai kowa sai ya ɗanɗani wannan zafi na mutu tunda annabi ya ɗanɗana sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakara la ilaha illallah lalle mutuwa tana da dimuwa akwai ciwo annabi ne yake faɗin haka aisha radiyallahu anha take cewa tunda naga annabi ya mutu a wannan halin to nan gaba ba zan tausaya wani zafin mutuwa ba shi ma ya ji da kowa ma ya ji wannan ita ce mutuwa babu kuma wanda zai baka labarin hakikanin abin da ya ji yayin da zai mutu don lokacin babu damar ba da information ba za ka yi ba da labari sai dai wanda ake cewa amur bin al'as ne ɗan shi yake tambayin shi shi amur yana tambayan mutane in ya ga mutum yana magage mutuwa ya kake ji ya kake ji sai ga shi amur yana kwance ciwo ya tsananta alamar rai zai fita sai ɗin shi ya tambaye shi ya ce baba kana ganin mutane a irin wannan halin kana tambayansu yanzu ga kanan kana wannan halin ya kake ji sai ce ina jina kamar tsuntsu ne da ya fada a cikin tafasasshen mai shi bai mutu ya huta ba shi bai tashi ya tsira ba sai ce kuma ina ji kamar ina numfashi a hujin allura a jiduni wa ka'anni a tanaffasu min tukfil ibra saboda numfashin ya matse ya yi karanci ana jiran lokacin ne su yasa za ka ga numfashin yana sama in ya je sama ba za ka ga saukan ba in ya je sama saukan zai yi karanci sama saukan zai yi karanci duk oxygen din da yake jikin zai gama fita in ya tafi shi kenan kit shi kenan an gama in me ya yi in me aka yi masa an gama sai kuma barzan rai ya tafi sama ana cirewa za a tafi da shi ana tafiya kowace sama mala'ikun sama suna tambaya waye wannan aiwa ne ne ya rasu in mutumin kirki ne za a kira shi da sunan da yake so kuma ran yana kamshi hadithin barabin albu radiyallahu an hadisi ne mai tsawo ba sai mun ɗauko shi ba gaba ɗaya sai a haka sai su je har sama ta bakwai hatta yasilu ila sama'i allati fiha Allah fa yaqulu Allah a'iduhu ila al-ard har su je ga inda Allah yake Allah zai ce ku mayar da shi kasa fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan domin ni a can na halice su can zan mayar da su a can zan tada su za a dawo da ran yana ganin abin da ake masa kuna kuka wayo babana wayo mamata wayo matana wayo dana ran yana kallo za a yi ta abin da za a yi a yi masa wanka a zo a sallaci gawa masu kai gawan nan makabarta za su daga a kafadansu in mumini ne me zai ce in kanar saliha ta kudu kaddimuni kaddimuni zai ce ku gabatar da ni ku gabatar da ni ku kai ni gidana ku kai ni gidana ran yana magana yana ganin gawansa an daga in kanar ghairu salih in ba salihin bawa bane fa zai ce ya wailaha aina yadhhabuna biha ya kaiton wannan rainawa ina za a tafi da jikina wannan sautin halittu suna ji banda ɗan adam inda ɗan adam zai jima da zai faɗi ya suma to wannan shi ne abin da zai faru har a je a sa wannan gangan a cikin kabari kun je kun taru kuna a sa itace a sa me yana kallo ana gama rufe ƙasa sai a dawo da ran jikinsa kamar yadda yake a duniya sai dai sabanin da malama suka yi a nan wallahu ana bi haƙiƙatihi shin ran gaba ɗaya har kafa ne za a nesa ko kuma zuwa kurkusunsa ne domin za a tada shi ku bar ganin matsayin kabarin ku yadda kuka yi za a zaunar da shi a yi masa tambaya wane ne wanda kake bautawa a rayuwarka ta duniya in kana da tauhidi za ka ansa cewa allah ba in ni musulmi ba in kana da tauhidi ka san Allah ba ka yi masa tarayya ba in matsala ta same ka zaka ce Allah ba bishiya ba ba rana ba ba wani boka ba ba wani sihiri ba ba wani malaminka ba Allah kake kama to a rayuwarka kana zancen Allah to in ka mutu ma za ka mutu da Allah za ka tashi da Allah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الدنيا الله زي تبتر وباين سما سو إيمان تبتر كلمة إتجر لا إله إلا الله أنا الدنيا لكم الآخرة أنا سيمتين يباد أنسى شو الله za a tambaye ka kan addininka za ka ce diniyar islam musulunci ne addini na ba za ka iya ce musulunci ne addini na ba wai don iyaye ka musulmi ne suka haife ka a'a sai ka karanci musulunci da kana tafiya kamar checking point road safety ya tare ka driving license battle menene license da kuma driving license naka waye waye ina fa extinguisher kirkirkir zaka zo ka cire ba haka idan aka tare ka ka tsaya wait wait wait ka tsaya me rukunin musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala ita'iz zaqa ha sabr ramadan wa hajj al-bayt zaka ansa kai tsaye na ko musa cikin foyin ne na musulunci ana tarewa kai wai wai ka tsaya ka iya kiran sallah eh karanta ya kira sai a bashi kyauta ya wuce wai wai wai ka tsaya matanka nawa ne biyu ne kana adalci tsakaninsu eh to ai ai to za a ci taron ka to ansa zaka bayar ne a irin yadda zaka bayar a duniya yadda ka tsaya kan abin a duniya ba wai kuma don na karanta ba fa ina aiki da shi ba ana sai da wani littafi wai zama talabdu ba wai za ka karanta an san tambayi mala'iku za a ce man rabu ka kace rabbi Allah da bai ma dini ga dini islam wa man nabi ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantawa a littafi na duniya ba zai amfane ka ba haka kuma talqin na mamaci ba zai amfane ka ba bayan ka mutu kana kabari malami yazo ya tsuguna yace ya abdullah uzkur ahda alladhi qad kharajta alayhi min ad-dunya ka tuna alƙawarin da ka fita da shi a duniya to ka tabbata ya dauki alƙawarin ne sai ka dauka alƙawarin a nan duniya ka rike shine zai amfane ka a lahira lahira ba kamar duniya bane ko a duniya idan muka shiga wuraren da za a yi interview don Allah kai ka karanta kana da certificate ɗinka ka ci jarrabawa za a yi maka interview akan abin da ka karanta in za ka shiga ya kake ji a zuciyarka ɗan adam ya ɗan uwanka a cikin wannan ɗin kuma sai ya yi ma tambayar da za ka kasa ansawa balle kuma lahira fa inda baka taɓa zuwa ba mala'ika fa wanda baka taɓa ganinsa ba in ba don babu mutuwa ba don ganinsa ma za ka mutu shi yasa Allah yake cewa waɗanda suke cewa ina ma da mun ga mala'iku Allah ya ce yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin in kaga mala'ika ko aljani ka gani zaka iya tsayawa ba masu wuridin aljanu suna hauka cewa ba suna cewa baduhun baduhun baduhun ya zo sai kaga mutun ya hauka ce maganin sa ne ai saboda haka in mala'ika ya tsaya ga maka ba za ka iya ba to haka mutum za a tambaye shi me za ka ce game da wannan manzo da aka aike shi cikin wanda shi ne man rasuluka a ma ta kulu fi hadar rajul alladhi bu'itha fiku me za ka ce aka wannan manzo da aka aike cikin ku in ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka riko ga sunnarsa za ka ce eh na shi da shi manzon Allah ne amma ba kawai ana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai maka la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma baka san annabinka waye shi ba yaushe aka aike shi a wani gari ya rayu shekara nawa yayi matansa nawa ne ƴaƴansa nawa ne wani irin gwagwarmaya yayi wani irin wasiya yayi maka duk baka sani ba kawai kai dai ka wanke riga ka sani musulmi ne ina abin yafi karfin haka Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shine ke karban rayuka lokacin mutuwa wallace lam tamut fi manamiha wanda basu mutu ba ma Allah shine ke karbar rayukansu lokacin da suke bacci fayumsiku allati qada alaiha almauta sai Allah ya rike rayukan da aka hukunta musu mutuwa wanda kwanakin su sun kare ba su dawo ba wa yursilul ukhra sai sauran rayukan da ajalin su bai kare ba sai a dawo da su ila ajalin musamma zuwa lokacin abin ambata suma wannan shine abin da ke faruwa to a wannan halin da Allah yake gudanar da wannan ikonsa sai maɗaukake ya nuna mana cewa wannan fa aya ce daga cikin ayoyin Allah to anan yace Allah shi ke karɓar rayuka akwai inda Allah maɗaukake yake cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'una da kuma inda yake cewa hatta idza ja'a ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritu kaga an nuna mana salan mutuwa masu daukar rai mutum uku ne Allah ya ce shine tawaffal anfusa shine mai daukar rai sannan ya ce mala'iku suna karban rai tawaffatu rusuluna sannan kuma mala'ika mutuwa shike karban rai ya tawaffatu malakul maut alladhi wakila bikum malamai a baya an ba kuma ta ba ni na sani nayi wannan magana ko shekaru biyu ne da suka wuce malamai sun tara wannan suka ce wato wane ne ke ɗaukar rai haƙiƙa ne mai ba da umarni da iradarsa da ganin damarsa ake zare rai shi ne Allah shi ne ma'anan Allah ya taufal an kusa sannan malakul mauci kuma mala'ika mutuwa shi ne mai ɗaukar rai ɗan taufatu rusuluna kuma mataimakansa ne wanda suke taimaka masa a aikin karɓar rai ɗan ba wai ana cewa wannan rai Allah ne ke karɓa wannan rai mala'ika mutuwa ne wannan rai mala'iku ne masu taimako suke karɓa wannan ba haka ba ne na fata an gane wannan shi ne na'am ina muke Allah madaukakin sarki ce na'am wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sai Allah aiko da rayukan da ajalin su bai zo ba zuwa lokacin da wato aka yanke musu na ajalin kwanakin Allah ya ce inna fi dhalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyin Allah a yadda ake daukar rai da kuma ake dawo da wanda bai mutu ba ya rayu la'ayatin liqaumin yatafakkarun ga bayin Allah masu tunani masu lura da abubuwan da suke faruwa amittakhadhu amittakhadhu min dunillahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون Allah madaukake ce am ittakhadhu min dunillahi shufa'a a'a am din nabi ma'ana bal shin a'a sun dauki wasu abubuwa ne koma bayan Allah su ce su ne masu taimaka musu masu ba su ceto shifa'a haula shifa'auna inda Allah wayannan sune masu ceton mu a wajen Allah wannan istifham ne na inkari Allah yake musu sai Allah madaukake ce kulce ne da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun shin abannan da aka kama su ana neman agajin su ana neman ceton su koda ba su mallakan komai ba su da ceton da kake nema din ba su mallaki komai ba cikin ikon Allah tare da haka sai ka nemi taimakon su wala ya'qilun kun ba su hankali ba su da mahankali duk abin da ake neman taimakon su wanda ba Allah ba bai da in halitta in dan adam ne hankalinsa takaitacce bai san makana bauta masa ba balillahu shafa'atu jami'a wana qulillahu qulillahi shafa'atu jami'a qul kace da su ash-shafa'a din nan gaba daya lillahi ga Allah ne ya kaddama da lafzul jalala ne lil hasr kace da su lillahi ga Allah ne ash-shafa'atu jami'a dukkan ceto na Allah ne Allah shi ne mai ba da ceto in ba da izininsa ba wanda zai ceto wala ya shafa'una illa liman irtada wa min khashyatihi mushfiqun man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye zai yi ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba babu shi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u ash-shafa'a la takunu illa bi hadhihi shurut idnullahi lish-shafi' warida bil mashhum Allah ya bada izini ga wanda zai yi ceton kai ka yi ceto sannan Allah ya yarda da wanda za a yi ceton ba wai kowa za a bashi kai wani an baka ceto sai ka je ka zabi mutane da kake su ba haka bane in ka yanzu ka dan Najeriya aka baiwa ceto sai ka ga wasu waye zai yi wa to ba haka bane Allah shi zai baka ceton wannan daukaka ne gare ka sannan ya baka waɗanda zaka cece su kullillahi shafa'atu jami'a na'am dukkan ceto na Allah ne lahu mulku samawati wal ard yana ga Allah mulkin samai da kasai gaba daya nashi ne ba na kowa ba kuma ilahi turjun sannan kuma zuwa ga Allah za a koma da ku gaba daya na'am wa idza dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذ إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون wa idza zikira Allah wahda idan aka ambaci Allah shi kadai za a bautawa shi ba wani ba ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zakatan wa'inda ba su yi imani da ranar lahira ba za ta firgita in an ce Allah ba sa so sai me wa idza zikira alladina min duni idan aka ambaci wasu aka ambaci wasu abubuwa wanda ba Allah ba idahum yastabshirun za su ji dadi sai yanzu ka yi magana ne wannan jahiliya ke na farko da jahiliyar ofra mushrikai haka suke yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su ko sahabbai suna karantar da su an an zo an ce Allah kaɗai za a bautawa ba sa so amma idan an zo ana ambata wasu abubuwa daban ba Allah ba suna so wannan alama ce ta rashin imani alama ce ta mutane ba su da alkhairi yau a nan kasar a cikinmu ƙur'ani a ƙasarmu muke magana da yarenmu muke magana ba za mu ce mashirkan maka a kansu ake magana kaɗai ba wannan usulubin al-ƙur'ani al'ibra bi umumin lafzi yau za ka samu mutane musulmai ne idan ka an taru kana musu nasiha kana musu maganan Allah ya ce annabi ya ce wasu misalai za ka gani al-ƙur'ani ko na sunna ko na magabata sai dai kawai yana jin muryanka ne ba da halin ya tashi ya bar wajen da ya bar wajen amma idan ka zo ka ce masa ai a constitution na amendment na 20 1990 kaza kaza ai frank wane ne wane ne a case din da suka yi da wane ne kaza kaza zai dinga kada kai haka okay ko ba haka bane idan ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ai ga mu musulmai ne ko kana aikin gwamnati ai amana aka danka hakki ne na mutane kada ka zalunce su ka yi gaskiya ka yi kaza ka yi kaza a sai dai a zauna ce to kun sani duk wani abin da aka yi dai dole ku dan abin nan dai kun sani eh ba zai faɗu ba amma language din suna ganewa tsakaninsu suna fahimtar kansu wannan kuma har sauran aƙidun musulmai ma haka yanzu ka zauna da ɗan shi'a kana ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da zai yi kaza kaza kaza Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ai Umar ya ce kaza kaza waye hankalin su zai tashi ko in kana magana aikin haji ga yadda za a yi an je Safa da Marwa gashi nan kaza kaza kaza ba zai fara amma kace idan aka je Karbala al-Husainiyat ah ka zama masoyi kana ambaton na annabi ba shi yake so kana ambaton na aqidarsa shi yake so yanzu mutum ya zo ya shiga cikin mu da sunan rigan musulunci wane ne assalamu alaikum me kamata mu dauke shi dan uwanmu ne na addini za mu yi masa kyakkyawan zato amma wani ba wannan yake so ba ka shiga kai musulmi ne eh to yana so ya san ka dace da ra'ayinsa ka dace da aqidarsa wannan shi yake so ba wai abina Allah da annabi din ba yanzu duk hadisi za karanta buhari ya ce muslim ya ce waye ya ce kana magana ne in ka takaita daga annabi da sahabbai da salaful umma to sunan kama wani abu za a sa maka sai ka ambaci wasu waliyai da ake aka nada su wani wanda ake ganin sa babba ya ce a ashe wannan arihi ne kaga yana cikin mu kenan wanda ya dace da aqidarka bai dace da aqidarka ba ba nan bane abin da yazo din daidai ne gashi halin mushrikai idan an ce Allah ɗaya ne ba sa so in an ce wani Allah ne za su ji dadi haka samarin mu idan an ce ku zo ku yi karatu a zo a taurari qur'ani ishma'azzat qulubu amma idan aka ce a zo a sa disco a je a yi kallon ball a je a yi game ‘ya'ya mata ku sa kunnen ku airphone ku airpiece ko ku saurari alkur'ani ku saurari tafsiri sai ka ga wai an sa a wani abu a kunne wai ana sauraron littafi kusa littafi har akwai volume 1 volume 2 volume 3 eh littafi ku outdating ne ku aka yi kalmomi ne na batsa na iskanci na tsiraici aka zauna aka yi maganansu ka duba kuma don cin mutuncin niqab mace za ta sa hijab ta sa niqab wai idan ta haka wai za ta gaya wa mata wai yadda za su zauna da mazaje za su gaya maza yadda za su zauna da mata sai ga ana wasu kalmomi maganganu wannan shine zai ke yawo a cikin handset ɗin 'yan mata ta sa tana sauraro ka ɗauka tana jin ƙur'ani ne a shi irin wa'in abubuwan suke sauraro ina za mu ji idan an ce ku zo ku saurari ƙur'ani ishma'at zata ƙulubu amma idan aikin sabon Allah ne ana a tura min a tura min ana ta tura wace a ba wani ne sai ai littafi na biyu na gama sauraro sauran na uku ko ba haka ba ne ka jima ka gaya min kwanan baya abun yana yawa ana ta min magana wannan abun fa wannan abun fa mata muman eh wannan shine abin da ake ji sai a tayar da mu a cewa mu mutane ne masu hankali masu addini masu tarbiyya a mai da mu mutane kamar dabbobi ba abin da suka sani sai cin abinci da kwanciya da mata yau magungunan da kuke sha yawanci mai wani irin magani ne ba kwa shan magani shi ɗin ma ba a daidai ba ba kwa shan magani don ku tashi ku yi kiyamun laini amma sai ga mutum ya zo gashi nan da tijo da shi wai ya zo zai sai magani har ana wani hadisin ƙariya ai annabi ya ce wai duk kwana 40 wai ka tashi ka yi ne wai ka roƙi Allah ake cewa ko ka yi mai a jaddada mai ne wai duk kwana arba'in saboda haka ‘yan uwa kar mu ce muna magana akan wasu mutane manta da kawo ga mashirkai da yin an karanta musu ƙur'ani ba sa so in an baci wani abu suna so ta yau mu ma yau a bikin aure da za a yi mata maza an haɗu yau za a aure da ‘yarwa ne in wasu suka suka ce a'a maimakon mu zo mu yi wasu abubuwa mu kira a karanta mana alkur'ani ko a kira wani malami yayi wa wannan amarya ta mu nasiha ko yayi wa angon nasiha yadda zai zauna da matarsa sai su ce a abin na kuma tsohon yayi ne mu kawai muna so mu casa eh mana muna so mu kawo disco ai ai kaza sai ga sunan wayannan ɗan ya wannan ba su sani ba ai kaza kaza bari mu kawai gaye kawai mai gaba وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا أكا أمبتي ونين الله سنة مرنا سنة جنداني من الله كتوا منكر أنت الله مدوك كيتي قل اللهم أكو kace ya kai wannan mazo kace Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi mahalicin sammai da kasai Allah subhanahu wa ta'ala shine fatir mun karanta suratul fatir kwanakin baya ko to Allah shi ne halicci sammai da kasai daga babu sannan kuma bayan ka halicce su ya Allah alimul ghaibi wa shahada kai ne masanin abin da yake fake kamar yadda kai ne masanin abin da yake bayyane anta tahkum bayna ibadi ya Allah kai ne mai hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suke sabani akai abin da suke sabani akai Allah kai ne mai hukunci a tsakanin su yana daga cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare a cikin addu'an da yake اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم yana da kyau mu haddace wannan addu'a muna yi idan muka tashi sabanin aqidu bambance bambancen fahimta Allah zai ganar da kai gaskiya da ikonsa in ka roke shi da gaskiya Allah ya samu dace ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu ya kamata mu tsaya haka walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi